lahu shine gaba ta 300 daidai yanda malam yake magana akan cewa awamiruhu wa nawahihi wato umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa kana ya'muru an-nasa bit-taubati qabla al-maut manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar mutane da tuba wato kafin mutuwa saboda duk wanda ya tuba ya je gaban Allah to wannan tubar tasa ta kankare masa wannan zunuban nasa dan manzon Allah ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanbala mutumin da yake neman wato abin nan yake tuba daga zunuban da yake aikatawa tamkar bai aikata zunubin bane ba iji manzon Allah a wani hadisin yace at-taubatu tajubbu ma qabla wato tuba tana kankare abin da yake gabaninta a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man taba qabla an tadali ash-shamsu min magharibiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga mafadarta to Allah madaukakin sarki zai karbi tubarsa idan rana ta fito daga mafadarta daga nan ne Allah madaukakin sarki baya karban wato tubar bayi kamar yadda Allah din yace yauma ya'ti ba'du ayati rabbika لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا Allah madaukakin sarki yake cewa ranar da ranar da wani shashi na ayoyin ubangijinka zai zo menene shashin ayoyin ubangijinka shine ranar da rana za ta fito ta mafadanta to duk ran da bata yi imani ba to imaninta a wannan lokacin ba zai amfana mata komai ba ko bata aikata wani aikin alkhairi kafin wannan lokacin ba aikinta na alkhairi idan ta yi ba zai amfanar da ita wato komai ba saboda lokacin amfanin ya wuce lokacin karɓar tuba ya riga ya wuce saboda rana ta fito dami ta mafaɗarta ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ya ce inna Allah ya busidi yadahu bil layl liyatuba masi'an nahar wa yabsud yadahu bin nahar liyatuba masi'al layl hatta tadali ash-shamsu min magharibiha kullun Allah madaukakin sarki yana shimfida hanayensa da daddare domin ya gafarta wa mutane abin da suka aiwatar da rana yana shimfida hanayensa da rana domin Allah ya gafarta wa mutane abin da suka aiwatar da daddare Allah madaukakin sarki ba zai daina haka ba har sai rana ta fito daga mafaɗarta iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wannan gabar malin yace manzon Allah yana umartar mutane ta tuba tun kafin mutuwa ta zo ta same su dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yaqbalu taubata abdin ma lam yugargar lalle Allah madaukakin sarki yana karban tubar bawa matukar bawan nan bai zo gargara ba amma idan ya zo gargara ya ce a lokacin zai tuba Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba shi yasa Allah ce walai satu taubatu lillazina ya'maluna su'a lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut hatta idza hadara ahada ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walillazina walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadina lahum azaban alima Allah maɗaukakin sarki ya ce ba tuba ba ce ba ga waɗannan da suke aikata wato munanan ayyuka har sai da mutuwa ta zake wa ɗaya daga cikinsu sai ya ce inni tubtul anani na tuba a yanzu sai Allah ce walallazina yamutuna wa hum kuffar waɗannan su ne suke mutuwa suna kafirai sai Allah ya ce ulaika a'tadina lahum azaban alima lalle masu irin waɗannan ɗabi'un mun tanada musu azaba mai raɗaɗi da Allah subhanahu wa ta'ala. Ashe, ana so bayi ko bawa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kafin mutuwa ta zo ta riske shi. Kuma shi Allah maɗaukakin sarki kullum a shirye yake da ya karɓi tubar bawa komin yawan zunubansa. Shi yasa Allah ya ce wa manzansa ya ce, Ƙul ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كفدا musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace musu na ce ya ku bayina da kuka yi israfi kuka wuce gona da iyaka wajen aikata sabo to la taqnatu min rahmatillah kada ku ebe tsammani daga rahmar Allah maɗaukakin sarki. Inna Allah ya gafiru zunuba jami'a, lalle Allah maɗaukakin sarki yana gafarta zunubai ga baki ɗayansu. Sai Allah ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga Ubangijinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya zuwa gare shi min qabli an ya'tiyakumul azabu tun kafin azaba ta zake muku wa antum la tunsaruna alhali ba za a taimake ku idan mutum bai tuba ba har mutuwa ta riske shi ko azabar Allah ta riske shi to wannan kuma babu taimako a cikin wato al'amuransa a babu mulisadi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da tuba wato kafin mutuwa ba laifi ba ne ba kuskure ba rashin tuba shine kuskure dan manzon Allah ce kullukum qatta'un wa khairul qatta'in at-tawwabun dukan ku masu kuskure ne amma mafiya alkhairin masu kuskuren cikin ku sune masu yawan mi tuba a wani hadisi yace laula tazunubuna la zahaba Allah bikun wa ja'a biqaumin akar yazunubuna fayastaghfiruna Allah fayaghfira lahum ba dan zunuban da kuke aikatawa ba da Allah ya tafiyar da ku kenan yasa Allah madaukakin sarki ya bar mu muna wanzu a raye shine muna aikata kurakurai ba dan haka ba da Allah ya tafiyar da mu iji manzon Allah yace waja'a bi qaumin akar yazo da wadansu mutane daban wadanda ba mu ba fayastaghfiruna fayazunubuna sai su aikata zunubai fayastaghfiruna Allah sai su nemi gafarar ubangiji saboda mutum ya aikata zunubi ya nemi gafarar ubangiji wannan ma ibada ne Allah madaukakin sarki zai bashi mi wato Allah maɗaukakin sarki wato zai ba shi lada shi yasa Allah ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'minai ga baki ɗayan ku tabbas da ku rabauta iji Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya rabautar da mu kuma ya azurta mu da tawbatun nasuha tubar zarar bulu da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu har zuwa ƙarshen wato ayar malai ce wa kana ya'muru an yubadaru bil a'mali salihah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umartan sahabbansa da yin gaggawa wajen aiki wato na ƙwarai cewa idan sun tashi suna so da su aiki na ƙwarai su gaggawari saboda jinkirta aikin kwarai la'alla shedan zai iya shigowa ciki ya hana mutum aikatawa shi yasa daga mutum ya himmatu wajen aiki to ya aikata shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardi uiddan lil muttaqin Allah ya ce ku yi gaggawa wajen samun wata gafara daga wajen ubangijinku ku yi gaggawa wajen samun wata aljanna daga wajen ubangijinku aradu har samawati wal arad fadin aljannan nan fadin sammai ne da ƙasai sai Allah ce o iddat lil muttaqina an tanadi wannan aljannan ne ga masu wa tsoron Allah subhanahu wataala ana son musara'a wajen wato ayyukan alkhairi shi yasa waɗanda 'yan aljanna idan sun shiga aljanna Allah ya ni'imta su da ni'imar da take cikin aljanna kamar yadda Allah ya ce innal abarara lafi na'im alal ara'iki yanzurun تعرف في وجوههم ندرة النعيم يسقون من رهيق مختوم كتامه مس سيتمي وفي ذلك فليتنافس Allah madaukakin sarki yace lalle al-abrar waɗanda suke masu da'a to latina in suna cikin wato ni'ima ita ce aljanna alal araiki suna kan gadaje yanzurun suna kallon junansu ta'arifu fi wujuhihim kana ganewa daga fuskokinsu me kake ganewa shine nadaratan na'im wani haske na ni'ima ji Allah madaukakin sarki yusqauna ana shayar da su a cikin aljanna shine yusqauna min rahiqin ana shayar da su da wata giya maktum wacce take rufaffiya an yi silin ɗinta shine menene sai Allah ce mi yusqauna min rahiqin maktum sai Allah ce mi kitamuhu mis abin da aka rufe wannan giyar aka sa ya zamo mata kwaba shine wato mis iji Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa fi zalika saboda haka falyatanafasul mutanafisuna almutanafisuna masu rigaggeniya to falyatanafasu fi rigaggeniya domin domin samun waccan darajar da take gidan wa aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartan sahabbansa da ayyuka ko kuma da gaggawa wajen ayyukan alkhairi wa kana ya'muruhum bi kasarati zikiri sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartan sahabban nasa da yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala cewa su dinga wato ambaton Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki din ya umarni yace ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku waɗanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa sannan kuma sa tasbihi bukuratan safiya wa asila da kuma yammaci ija Allah madaukakin sarki a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa wa zukuruni azkurkum wa shukuruli wala takfur ku ambace ni zan ambace ku ku gode min kada ku mun butulci ija Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki yace wa manzansa sallallahu alaihi wasallam wa zakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa qifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil guduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin wato ka dinga ambatan ubangijinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi nafsika a cikin wato ranka shine wa zakur rabbaka fi nafsika tadarruan kana mai kankantar da kai a lokacin da zaka ambace shi shine tadarruan dunal jamina ne wa zukur rabbaka fi nafsuka tadarruan wa kifatan sannan kuma kana mai tsoyewa dunal jahar ba tare da kana da bayyanar da zance ba bil guduyi da safe wal asad wato da yamma wala takun minal ghafilina kada ka zamo daga cikin wato marabkana ashe waɗanda ba sa ambaton Allah su ne marabkana shi yasa hadisi manzon Allah ce masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayy wal mayyit misalin wanda yake ambaton ubangiji da wanda baya ambaton ubangiji kamar misalin rayayye ne da mi macacce wane ne rayayye shine mai ambaton Allah wane ne macacce shine wanda baya ambaton Allah subhanahu wata'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman wa abadan wato yana cikin ambaton Allah subhanahu wataala shi yasa da Allah ya jero jerin gwanun waɗansu mutanen kirki a suratul ahzab sai ya rufe da masu ambaton Allah yace wazzakirina wazzakirina Allah kaseera wazzakirat a'adda Allah lahu maghfiratan wa ajran azima da masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza da masu ambaton Allah da yawa daga cikin mata sai Allah madaukakin sarki ya ce a'addallahu lahu maghfiratan lalle Allah madaukakin sarki ya musu tanadin gafara wa ajran azima kuma Allah madaukakin sarki ya musu wato tanadi wato nani wato tanadi na lada mai yawa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marattum bir riyadil janna fartau idan kuka shude ta dausayin aljanna ku tsaya ku yi kalace manzon Allah ya faɗa musu sahabai suka tambayi manzon Allah menene riyadul janna sai manzon Allah ce musu halqatul zikir wato shine halqa na ambaton Allah yanda kuka ga an tsaya ana yin zikiri ko ana karatu ko ana karatun gashi nan dai ba irin kuma zikiri wanda ake bai ɗaya ba wani yana ansowa wani yana faɗa wannan zikiri ne na bidiya a babin musali waɗansu dai sun tari dai suna wani tasbihat ko ta hairalat ko abin da ya kama da haka kowa yana yin nasa to kai ma idan ka zo wurin ka tsaya ko sun taru suna yin karatun alkur'ani shi ma karatun alkur'ani menene zikiri ne ko an taru wato ana yin wani darasi da manzon Allah ce majtama a qaumin fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihim sakina wa gashiyatuhum rahama wa haffatuhum malaika wa zakarahum Allah fi man inda manzon Allah ce babu waɗansu mutane daga cikin mutane da za su taru a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasin littafin Allah illa nazarat alaihim safira sai nutsuwa ta sauko musu wa gashiyatuhum rahama sannan sai rahama ta zo ta lullube su wa haffatuhum malaika sannan sai mala'iku kuma sun kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda sai kuma Allah maɗaukacin sarki ya ambace su a cikin taron mala'iku. Da haka ce duk wanda ya tsaya a halka ko a wajen da ake yin zikirin Allah karatun alkur'ani ne ko abin da ya kama da haka, to Allah maɗaukakin sarki zai ambace shi mala'iku za su kewaye shi rahama za ta sauko musu sannan za su samu wato safiya wani bawan Allah ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa inna shara'i al-islami qad kasarat alayya lalle shari'o'in musulunci sun mun yawa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna mun abin da zan bauta wa Allah da shi sai manzon Allah ce masa la yazalu lisanu qaradaban min zikrillah kada harshenka ya gushe danye wajen ambaton Allah subhanahu wataala da haka kullum mutum ya zama yana cikin ambaton Allah shi ma mi ibada ne sai kaga mutum ya faɗi kalmomi ɗan kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya bashi tarin lada manzon Allah ya ce kalmatani kafifatani alal lisani saqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzon Allah ya ce ahabbul minane ban sunansa kalmomin da suka fi soyuwa a wurin Allah bayan alqur'ani guda hudu ne subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ga sunan dai azkar mabambanta da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamun nawawi ya littafinsa al'azakar kamar yadda imamun abin da ruwan sunansa ibn qayyim ya yi littafi wabilun saif min kalami tsayif kafin nan kuma malaminsa wato ibn taimiyya shi ne ya yi kalamu tsayif shi kuma da ya tashi sai ya ƙara wani abu sai ya samu sa wabilun saif min kalamin tsayif ga hisnul muslim wanda shi ma akwai azkar waɗanda suke tabbatattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wa kana ya amuruhu ya kasance yana umartar sahabbansa sallallahu alaihi wasallam bi kasar sadaka fi sirri wal alaniya da yawan sadaka fi sirri a ɓoye wal alaniya da kuma bayyane yana sa su wato su dinga yin sadaka wato a sahabbai ba dan komi ba saboda sadaka tana daga cikin abin da take tura bala'i kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sadaqata la tadfi'ul bala lalle sadaka wato tana kashe bala'i kamar yadda ruwa yake kashe wato wuta sannan wata dafa'u mai tatassu sannan tana tunkuɗewa mutum wato mummunar mutuwa duk wanda yake sadaka za su salle walle da bala'i duk wanda yake yin sadaka kuma ba zai yi wato mummunar wato mutuwa ba iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan a lahira Allah maɗaukakin sarki zai zai suranta sadakar tasa ta masa inuwa a ranar da babu inuwa sai ta Allah da manzon Allah ce kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas kowane mutum yana cikin inuwar sadakarsa ne har a yi hukunci wato tsakanin mutane iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sadakar nan da yake yi da yake bayar da da ita sai Allah madaukakin sarki ya masa wato inuwa kuma yana daga cikin mutane guda bakwai da manzon Allah ya bada labari mutum na ƙarshe ya ce wa rajulin tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqa yaminuhu da mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye har sai da hannunsa ta hagun bata san abin da hannunsa ta damu wato ta ciyar ba shi ma yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai musu sadaka ranar da babu sadaka sai tasa ita kuma sadaka ba ta sa dukiyar mutum ta tauye manzon Allah ya ce ma na ƙasa min malin sadaka wa ma zada Allahu abdan min afuwin illa izza wa man tawadda'a lillahi rafa'a manzon Allah ce sadaka da kuke ganin sa ba ta tauye dukiya iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma zadallahu abdan min afuwin illa izza ba komi Allah yake ƙara wa bawa ba dangane da rangwame da yake yi illa izza sai da baka sai ya ce wa man tawadda'a lillahi duk wanda ya kaskantar da kansa ya mai da kansa ba kowa ba rafa'ahu Allahu Allah madaukakin sarki wato zai daga shi kenan sadaka ba ta sa dukiyar mutum ya kare sadaka ma tana sa dukiyar mutum ta menene ta karu saboda akwai mala'ikun da suke muwa mutum addu'a idan yana sadaka manzon Allah ce ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad babu wani wuni da bayi suke wayan gari a cikin sa illa malakani yanzulani sai mala'iku guda biyu sun sauko daga sama fa yaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikin su zai dinga cewa Allahumma a'di mufikan khalafa ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa ka mayar masa abin da ya ciya fa yaqulul akar shi kuma ɗaya daga ciki sai dinga cewa Allahumma a'i musukan talafan ya Allah duk wanda ya kame hannunsa ka sanya asara a cikin dukiyarsa kullum kullum mala'ikun nan sai sun sako sun yi wannan addu'a sai dai in gari bai waye ba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ce masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ce kwatankwacin waɗanda suke ba da sadaka a dukiyoyinsu fi sabilillah to kamar misalin ƙwaya ce wanda aka shuka ta da ta tashi sai ta fitar da zangarniya guda bakwai a cikin kowace zangarniya akwai ƙwaya guda ɗari zangarniya bakwai ƙwaya ƙwaya guda ɗari kun ga ya zama guda nawa kenan guda ɗari bakwai Allah ce wallahu yuda'ifu liman yasha lalle Allah yana ninninka wa wanda ya so wani idan Allah ya ga dama ba iya ɗari bakwai zai ba shi ba idan ya ba da naira ɗaya ba iya ɗari bakwai Allah ba ɗari bakwai zai mayar masa ba la'alla Allah ya ninka masa ɗari bakwai ɗin sau ɗari bakwai gwargwadon niyyar mutum da Allah ya ce wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah mayalwacin wato falala ne iji Allah subhanahu wata'ala to manzon Allah yana umartar sahabbai da yawan wato sadaka ta sirri a boye ana so sadaka ta tsawai mutun yayi ta a boye shi yasa mun a wancan hadisi manzon Allah ya ce hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu amma sadaka ta wajibi kamar zakka ita kuma ana so mutum ya yi ta a bayyane ba don komi ba don ya kubuta daga bakin mutane cewa yana fitar da zakka sannan kuma abu na biyu cewa waɗanda ba sa fitarwa su kuma su koyi da shi shi yasa zakka ba a ɓoye ta amma ta sadaka ta taɗawa'i wato ita kuma ana so wato a ɓoye ta malam yake faɗa a gaba ta gaba cewa wa kana yu'allimu ashabahu istikhara lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanar da sahabbansa wato istikhara idan da su abu wato su yi wato istikhara su nemi wato zaɓin Allah maɗaukakin sarki fi umuri kulli a cikin wato al'amura wato gabaki ɗayansa dukkan abin da sahabbai da su yi wato su nemi zaɓin Allah wato zaɓin alkhairi wannan malamai suka ce ana yin istikhara ne a cikin umurin duniya al'amuran duniya ba umurin wato ukura ba ko umurul akira ba ko abin da ya shafi ibada ba mutum ba zai zo sallah ce ba rayi mata istikhara ba ba zai zo azumi ya ce ba rayi masa istikhara ba ba zai zo aikin hajji ya ce ba rayi masa istikhara ba amma idan ya himmatu da wani abu shin gina gisayen gida ne ko mota ne ko abin da ya kama da aka to a irin wannan ne zai je ya bada zabi zai nemi zabin alkhairi daga wurin wa Allah subhanahu wata'ala ba abin da yake so ba Allah ya zaba masa abin da yake shine mafi mi alkhairi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana istikara kamar yadda yake koya mana wato wata sura a cikin alkur'ani a wata ruwayar yace kamar yadda yake karantar da mu wato surat wato suratul fatiha manzo Allah ce idza hamma ahadukum bi shay'in idan ɗayan ku ya himmatu zai yi wani wani abu a wata ruwaya da ce idza hamma ahadukum bi amrin idan ɗayan ku ya himmatu zuwa ga wani al'amari zai aikata wato wani al'amari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to falyarqa rak'ataini sai raka'o'i guda biyu idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min gairil farida amma waɗanda ba sallolin farilla ba sallah ta mi kenan ta nafila zai iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mala ya kul sannan idan ya kare sai ya faɗa waɗansu sun ce ana faɗa ne a tahiyar ƙarshe kafin sallama waɗansu kuma suka ce sai mutum ya yi sallama amma san samu dai mutum ya yi shi a cikin mi sallah lokacin bai fita ba yana ganawa da wa ubangijinsa saboda manzon Allah ya ce al-musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne sai ya kada baki ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik ya Allah ina neman alkhairinka da iliminka ko ina neman zaɓin alkhairinka wato da iliminka mun fahimta ko shine astakhiruka wato bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika sannan ina neman wato ikon astaqdiruka wato neman wato ikonka wato bi kudiratika wato da ikon naka ina neman ikon ka ya tasiri cikin abin wajen zaba mun abin da yake shine mafi alkhairi mi wato a gare shine wa asminana wa astaqdiruka bi kudiratika fa innaka taqdiru wa la aqdir domin kai kake da iko ni ba ni da mi iko wa ta'lamu wa la a'lam domin kuma kai ne masani ni wato ban sani ba kai ne kake sani ni mi ban sani ba wa anta allamul buyuf kai ne masanin ababen da suke fake ababen da suke boye duk waɗansu gaibobi kai ne Allah wato kai ne mafi saninsu ya Allah subhanahu wa ta'ala don Allah shi ya san abin da yake alkhairi a bawa wanda shi bawan bai mi ba wato bai sani ba shi ne wa anta allamul wato guyu a babin misali Allahumma in kunta ta'lam Allah har in kana sani anna hazal amra lalle wannan al'amarin kairan li alkhairi ne a gare ni sai ya faɗi buƙatar tasa ana Allahumma in kunta ta'lamu anna bina albayt lalle gina gidan nan anna shara sayyara lalle sayan motar nan an anna tazawwaji lalle auren nan nawa sai ya faɗi buƙatar nan tasa ko Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhihi alwazifa allati atalibuha Allah idan ka san wannan aikin da nake nema kairan li wato alkhairi ne wato a gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da kuma rayuwata a babin misali wa aqibatu amri da kuma ƙarshen al'amari na zai faɗi wato wannan magana a wata ruwayar manzon Allah sai ya ce mi ajiluhu wa ajiluhu maimakon ya ce aqibatu amri sai ya ce fi ajilihi wa ajiluhu wato a nan duniya da kuma a farkonsa da kuma ƙarshensa cewa alkhairi ne a gare ni farkonsa da ƙarshensa ko a duniyance ko a lahirance ajil bil ain ita ce duniyance ajil bil hamza ita ce ina lahira a duniyance da lahirance wato alkhairi ne a gare ni in ka san haka to faqaddir huli ka kaddara min shi ya Allah wa yassir huli sannan ka sawwake min shi summa barik li fihi sannan ka sanya min albarka a cikin sa sai mutun ya faɗi haka sai ya sake cewa Allahumma in kunta ta'lam Allah idan kana sanin cewa anna hazal amra lalle wannan al'amarin da nake nema sai ya sake maimaita wannan abin da yake nema din sharralli cewa sharri ne wato a gare ni fi dini a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amari na duk sharri ne a wata ruwayar ya ce fi ajilihi wa ajilihi a duniyance ko a lahirance to idan dai sharri ne ya Allah ya ubangiji to fasarifhu anni ka juyar min da shi wa sarrifni anhu ni ma ka juyar da ni wato a kansa wa qaddir li alkhaira haythu kana ka kaddara min alkhairi duk inda yake haka manzon Allah yake koya wa sahabbai su dinga faɗa idan sun himmatu da al'amari ba haka kawai mutum idan ya tashi zai yi abu ba ya je ya aiwatar abin da ya shafi rayuwar duniya ba gudun kada wani abu ya biyo baya shi yasa a wani hadisin yace duk wanda yake neman shawara ba zai yi mi ba yace maniska sha minane mutumin da yake neman shawara cewa ba zai mi ba ba zai taɓe ba sannan kuma mutumin da yake istikara ba zai yi nadama ba mai shawara da mai istikara a cikin al'amuransa babu taɗewa babu yin mi wato babu yin nadama wato a cikin al'amarinsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabbai istikara su dinga neman zaɓin alkhairi a wurin Allah maɗaukakin sarki idan mutum ya yi istikara sai kuma ba sau ɗaya ake ba itin da dai addu'a ce mutum ba zai yi ta sau ɗaya ba kawai ya kula ba zai na ta yin ta ne akai akai idan ya ji abin da yake istikarar a kansa hankalinsa yana kwanciya a kayi to malamin suka ce alkhairi ne idan kuma ya ji gaba ki ɗaya hankalinsa baya kan abun ko abin da ya kama da haka kawai sai ya haƙura da shi kuma shi yake yi wa kansa ba wani ne yake masa ba ba a tafi wajen waɗanda suke zaune a zaure malaman zaure wai su ce wai za su masu wai istihara istihara kan wai ana masa istihara wai an min istihara an ce babu alkhairi aiwa wancan nan na haƙura ne ba dan komi ba saboda an min istihara an ce mai farin sawu ce wani irin mai farin sawu ce mutum shi zai yi wa kansa tun dai wanda wani ba zai masa sallah ba wani ba zai masa azumi ba a babin misali to addu'a ma ita ma istikara shi zai yi wa kansa sai dai Allahumma illa ba laifi bane ba idan ya ga wani mutumin kirki wanda yake tsammanta masa alkhairi ya ce wani dan Allah ka dinka sani a cikin mi addu'o'inka wato ya nema ya nemi wato agajinsa wajen wato yin addu'a wannan ba laifi bane amma mutum ba zai miƙe kafarsa ya zauna ba kuma ya ce wani ya masa addu'a ba alhali kuma addu'an nan micece ibada ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakiri Allah ce ubangiji ya ce ku roƙe ni zan ansa muku waɗannan da suka yi girman kai wajen yi mini ibada bai ce ma wajen roƙona ba don ya nuna bayinsa cewa addu'a ibada ne sai ya ce saye da kulu na jahannama da kiri da sannu da su shiga cikin wutar jahannama wato suna makaskanta iji Allah subhanahu wato wata'ala mana ya ce gaba ta gaba wa kana yada uman ya zunubu zamban an yi salliya rakataini wa yastaghfirullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiran duk wanda ya aikata zunubai daga cikin bayansa an yi salliya rakataini yayi sallah raka'o'i guda biyu wa yastaghfirullah sai ya nemi gafarar ubangiji sallar da ake karanta salatul mi tauba ko salatul istighfar raka'a biyu kamar yadda manzon Allah ya hadisi yake cewa ma min abdin yazlibu zamban babu wani bawa da zai aikata wato wani zunubi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yahsinu dahara sai ya je ya kyautata wato tsarki a dahara anan yana nufin alola ya je ya kyautata alola ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa yaqumu sannan sai ya tashi fa yusalli rak'atai sai ya salla raka'o'i bi ji manzon Allah summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki illa taballahu illa gafarallahu lahu sai Allah ya gafarta masa ya aikata wani zunubi ya je ya raka'a biyu ya ce Allah zunubin da na aikata kaza Allah ya yafe min manzon Allah ya ce sai Allah ya yafe masa ita ce ake kiranta salatu tauba ko salatu istighfar to manzon Allah ya kasance ijmalan a gaba ta 200 ko ta 302 ya amuru wato da ɗari uku da ɗaya cewa yana umartan wato sahabbansa da cewa ko yana kiransu idan sun aikata wato zunubi wato su nemi gafarar su je su yi sallah su nemi gafarar Allah madaukakin sarki a gaba ta ɗari uku da hudu yake cewa kana ya hassun nasa waye da uhum ilal ishihadi bit tabakkuri fil masajid wa du'a yawmil juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dace da wannan sa'ar yana addu'a sai Allah madaukakin sarki ya karba masa malumin sun kai kawo cin wace sa'a ce waɗansu suka ce tun da safiya waɗansu suka ce lokacin da liman ya kuɗi ba ya zauna ɗin nan waɗansu suka ce lokacin da liman ya shigo masallaci waɗansu suka ce bayan sallar la'asar da yawa sun tafi akan bayan sallar la'asar ɗin nan shi yasa ma aka samu waɗansu suke wannan azkar na bayan sallar la'asar ɗin ranar juma'a to manzon Allah yana kwaɗaitar da sahabbansa zuwa ga wannan sannan yana kwaɗaitar da su ko yana zaburar da su zuwa ga masallacin juma'a wato da wuri shi manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam har ma ya yi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arra'ihu ilal juma'ati fi sa'atil ula ka muqrabi badani cewa me sammako ranar juma'a a sa'a ta farko ya tafi masallacin juma'a kamar mutumin da ya nemi kusanci ne da raƙuma duk da ma waɗansu malamin suna cewa sa'ar daga yaushe take farawa waɗansu suna ganin tun daga safen waɗansu kuma suna ganin daga lokacin da rana ce zawali ta ɗan kauce daga tsakiyarta to ala ayyatu halin dai mu ɗauka tun daga lokacin da rana ta ɗan yi zawali ɗin lokacin azahar ɗin ya ɗan kawo kayi to wanda ya je a wannan lokacin tamkar ya yi sadaka da raƙuma ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi sa'ati saniya wanda ya je kuma a lokaci wato na biyu ba na farko ba kamu qurabin baqara kamar mutumin da ya nemi kusanci ne wato da saniya wato ya yanka saniya ya nemi kusanci zuwa ga Allah sai ya ce wa fi sa'ati salisa mutumin da ya ne ya je kuma a lokaci na uku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka muqrabil wato kabashar kamar mutumin da ya nemi kusanci ne da mi rago kamar ya yanka wato rago ne sai ya ce wa rabi'a wanda ya je kuma a sa'a ta fudi ji manzon Allah ka muhudi da jaja nan sai ba a ce ba kamu tsorab kamar ya nemi kusanci ba sai aka ce kamu hudi kamar mutumin da ya kyauta ne alhadaya ita ce kyauta kamar mutumin da ya kyauta ne da wa kaza iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa fi sa'atil kamisa wanda ya je kuma a lokaci na biyar iji manzon Allah sai ya ce kamu hudi baidan kamar mutumin da ya kyauta ne da mi kwai sannan liman yana hawa mumbari shi kenan sai mala'iku su naɗe takaddun tasajil waɗanda suka je sallar bi jima'a ji sauran sun zo sallar mine ne sun zo sallar azahar irin waɗannan ladaddakin na samun sa'a kaza sa'a kaza mutum ba shi da shi saboda bai riski waɗannan sa'o'in ba daga liman ya hau mumbari mala'iku naɗe takaddun su suke haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan zuwa masallaci ranar juma'a da wuri yana da alfanu wato sosai shi yasa anan malam yace manzon Allah ya kasance ya kusu yana zaburar da sahabbansa waye da uhum yana kiran su ilal cihari zuwa ga kokari fi tabakkur wajen yin sammako ilal masjid zuwa ga masallaci wa du'a kuma yana zaburar da su da yin addu'a a yaushe yawmal juma'a a ranar tashin afwan a ranar juma'a ga kuma juma'a din daranta da ranarta duk rana lokaci ne da ake yi wa manzon Allah mi salati ranar alhamis da daddare ana so mutum ya yawaita wa manzon Allah salati sannan washe gari juma'a shi ma ya dinga yi wa manzon Allah salati kuma ya dage wajen addu'a dan ya dace da wannan sa'ar da ake karban addu'ar bayi dan Allah madaukakin sarki ya karba masa ni wato addu'arsu malam yake faɗa a gaba ta ɗari uku da biyar kana ya da'u ilal timasi lailatul qadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umarni yana kiran sahabban nasa zuwa ga neman lailatul qadari fi asharil awakir wato a goman ƙarshe minar ramadan a cikin watan ramadan da manzon Allah ya ce musu taharrau lailatul qadari fi asharil awakir kuriski ko kuma ku kirdadi lailatul qadar wato a goman ƙarshe haka manzon Allah yake faɗa musu yace ku neme ta a cikin wato wutiri na goman wato ƙarshe ku neme ta a cikin daren nawa 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 20 da nawa ko daren 29 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa wato sahabbai malam ya ce wa kana ya hazuru mina tafriɗi fi amri zakat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin gargaɗi wajen wato al'amarin wato zakka wajen sakaci wajen al'amarin zakka sallallahu alaihi wasallam wa kana iza zakara zakata ya kasance manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam idan ya ambaci zakka sai ya ce laisa li ali muhammadin min hashayun babu komi na zakka dangane da iyalan annabi muhammad cewa su iyalan annabi muhammad ba sa cin mi zakka saboda mi saboda sadaka ne shi iyalan kuma gidan manzon Allah ba sa cin mi wato sadaka kenan manzon Allah yana gargadi akan abin al'amarin zakka yana faɗa wa sahabbai a lokacin saboda hana zakka yana da narkon azaba mai raɗaɗi a lahira kamar yadda nassosin ayoyin alkur'ani suka tabbatar da haka da kuma nassosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin min alim waɗannan da suke taskance zinare da azurfa ba sa ciyar da su fi sabilillahi to Allah madaukakin sarki yace ka musu albishir da azaba mai radadi yawma yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da ake kona dukiyar tasu a cikin wutar jahannama dukiyar da basu bayar zakka ba din ba za a tattara ta Allah ya zama da ita wani abu mai jiki sai a sata a cikin wutar jahannama fatukuwa jibabuhum sai a dinga tsona musu a goshinsu wa junubuhum da kuma gefunansu wa zuhurihim da kuma gadan bayansu sai a ce musu haza ma kanastu wannan shine abin da kuka taskance fa zuqu ma kanastu li anfusukum ku dandane abin da kuka taskance wato a karan kanku dukiyar da ba a fitar mata da zakkar ba ita ce Allah madaukakin sarki zai mai da ita wani karfe ya gasa ta a ranar a cikin wutar jahannama kuma wutar jahannama sai da Allah ya kasa ta ya kasa ta kashi saba'in ya ɗauko ɗaya ya kawo shi duniya sittin da tara sai ya bar mata kayanta yanzu ka je gidan rodi mana ka ga lokacin da ake abin nan ɗin rodi ka ga garfai yanzu a ɗauko shi wannan rodin na wutar duniya a ɗora wa mutum ya kake gani fatarsa za ta yi ina kuma ga wutar lahira wanda ita kuma sittin da tara ne na wutar wato duniya haka za a gasa dukiyar a zo a tsona masa a goshi a tsona masa a gadan a gefensa a tsona masa a gadan bayansa me yasa saboda bai bayar da zakka ba ya zama bakiri yana ganin shi idan ya bayar da zakka dukiyar za ta yi mi wato dukiyar za ta ƙare kuma yanzu abin da ake ta fama da shi kenan na rashin ba da zakka din ko abin da ya kama da haka da wuya zakkar ma sai kaga ana bayar ta mi ta wayo sai mutum ya irgo wani ɗan da rahima ma'adudat kawai ya ɗauka ya bayar dan da ya fita daga bakin mutane kar a ce baya ba da mi akwai wanda da kansa yake faɗa sai da ya irga kuɗin zakar ya komi ya komi ya ajiye a kan gado ya fita kafin ya je ya dawo shaidan ya masa hudubar tsiya nan ba hudubar arziki ya masa ba yana dawowa ya ya ɗauki kuɗin zakar ya haɗa da mi kuɗinsa ya ajiye kuma bai fitar da zakar ba har yau kuma ta zame masa bi ta zame masa bashi a ranar tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki wato ya tambaye shi kamar yadda zakar amfanin gona bai wuce sati ɗaya ko biyu mun yi karatu a masallacin abubakar gudu mutane ba sa son fitar da zakka kuma shine zai sanya albarka a cikin dukiyoyin yanzu nan fa muka faɗa sadaka ta ta ɗauwaƙi ma fa idan mutum baya yi yana iya riskan addu'ar mala'ika dukiyarsa da tauye ina kuma ga abin da yake wajibi ne a kansa yana daga cikin rukunan musulunci guda biyar bayar da ni wato bayar da zakka amma mutane babu sai su yi suna ganin kamar cewa idan sun ɗauka sun bayar taimako suka yi ba su san su suka taimaka wa mi su suka taimaka wa kansu a babin misali na haka fitar da zakka wato wajibi ne shi yasa manzon Allah yake gargaɗan su wajen kin bada mi zakka malam yake cewa kana yu'azzin bit ta'jil zakati sannan manzon Allah ɗin yana umartan su da gaggauta wato bayar da zakka ɗin sallallahu alaihi wasallam qabla an yahula al-haul tun kafin shekara ta zagayo shi yasa da yawa daga cikin magabata ma idan kuɗin shekara bata kai na bayar da kuɗin su ba yanzu mu ɗauka kuɗin sa ya kai nisabin zakka mu ɗauka ya kai zinare 20 ko ya kai dirhami 200 ba shine nisabi ba shine ina sai kuma kuɗin yana hannunsa ya shekara tukunne ya ɗauka ya bayar da zakka to yanzu mu ɗauka yana da zinare ashirin ko dirhami ɗari biyu duk da ban san nawa ne miƙidarin zakkar a nerat ba aƙallanta dai ya kai wajen miliyan takwas ko zai kai miliyan takwas a yanzu ko har da wani abu ko to mu ɗauka yana da miliyan tara sai miliyan tara ɗin nan fa sai ta shekara a hannunsa ne dindi imma a cikin akwatinsa a ajiye a gida imma a akawun ɗinsa na banki tukunne ya kasa kashi goma ya afon ya kasa kashi arba'in ya bayar kashi nawa ya bayar kashi ɗaya shine na Allah yanzu miliyan tara ka kasa shi kashi arba'in nawa ne kuɗin ga baki ɗaya kuɗin fa in kasa ɗin ba zai kai miliyan ɗaya ba zai kai miliyan ɗaya to shine zai ɗauka yanzu da a ƙaddara kuɗin bai kai nisabi ba a samu ƙwandala ƙwandala babu a cikin nisabin zakar ba ta hau kansa ba yanzu mu ɗauka miliyan taran ne sai yana da miliyan takwas da dubu ɗari tara da casa'in da nawa da tara yanzu mu ɗauka ƙwandala ne babu a babin shi kenan zakka ba ta hau kansa ba rashin wannan ƙwandala kuɗinsa bai kai mi nisabi ba ko da ya shekara kuma da yana da miliyan taran a yanzu idan kuɗin ba su shekara ba babu zakka a kai amma salaf magabata suna gaggautar da bayar da zakkar kafin shekarar ta zo musamman a cikin watan ramadana yanzu misali yana da kuɗi kuɗinsa ba zai cika shekara ba sai a watan zulhajji sai kuma ga watan ramadana ya zo yanzu ina saura wata biyu ramadana ne kuɗinsa ya shekara ba to a watan ramadana sai ya fitar saboda a ninninka masa ladan bayar da zakar a cikin watan ramadana saboda Allah yana ninninka mi ayyukan alkhairi to manzon Allah yana kwaɗaitar da sahabbai gaggauta bayar da zakka tun kafin dukiyar ma ta yi mi ta shekara saboda abin da muka faɗa a baya gaggauta wajen aikin mi wato alkhairi shine qabla an yahula alhaul musara'atan ila alkhairi kuma manzon Allah yana musu haka ne ba dan komi ba saboda gaggawa wajen aikata aikin alkhairi amma a yanzu da yawa kamar yadda muka faɗa kwanaki sai ka ga mutum ya sai wata kadara wadda kadarar ba za a fitar mata da zakka ba so ya ce ya sai kadara ne a mazannin kansa kadara wanda ya saya a karan kansa don amfaninsa babu zakka a kanta yanzu misali yana zai aurar da 'ya'yansa guda biyu 'yan mata nan gaba sai ya ce gidajen miliyan ashirin ashirin ba nisabin zakka miliyan tara ba sai ya sai gidajen miliyan ashirin ashirin sai ya ajiye a mazannin kadara waɗannan gidajen babu zakka a kansu menene sunansu kadara motocinsa na hawa wanda yake yin hawa ba abin nan babu zakka a kansu sai ka ga mutum ya tada motocin hawa waɗanda idan an tattara su kuɗinsu suna da yawa ko ka ga mutum ya sai sayaratul ajariya wato motocin haya a babin misali ya tara da fadafai sun kai talatin dan gadar amma kuma baya ba da zakka saboda a cikin motocin haya babu ni babu zakka ko kaga ya gida gidajen haya abin nan ban sunansa obsitia obsitia wani ma hawa talatin wanda wani idan ka ji kuɗinsa ya kai miliyoyin naira amma gidan haya ne shi ma babu zakka a kansa amma abin da motar haya ta tara da abin da gidan haya ya tara in ya shekara ya kai nisabi akwai mi a kansa akwai zakka mutane sai sun ga kudin nasu ya tari ya tari yana a kawu ya kai lokacin da za a fitar da zakka din kuma ya kai nisabi ya kai zai shekara sai su yi sai su je su sai wata kadara sai su yi sai su sai motar haya sai su yi sai su sai gona sai su yi su sai abin nan duk waɗannan babu zakka a kansu amma da zai sai wata kadara wanda kuma ta kasuwanci ne tegi ko gida yana jiran mai saya ya zo ya sayar shine abin da malaman fiqh suke kiransa urudud tijara wato kadarorin kasuwanci dolensa idan tegin nan na sayarwa ne ya saye shi dan ya sayar in ya tashi lissafa zakka sai ya lissafa da kuɗin tegin nan gidan nan da ya saye shi in ya saya ne domin ya sayar duk ranar da ya tashi lissafin zakka sai ya lissafa da kuɗin gidan nan daidai yake da kayan mi kayan shago yanzu idan shekara ta zagayowa mutum zai fitar da zakka da kuɗinsa da yake akawun da kuɗinsa da yake hannunsa da kuɗin kadarorinsa na shago duk zai haɗa ya lissafa a wannan shekarar ya fitar musu da mi zakato in ya kasance a cikin kasuwancinsa yana haɗawa da gonakai da gidaje da motoci da mashina da kekuna duk waɗannan dukiya ce ta kasuwanci su ma akwai mi a kansu akwai zakka a kansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ina ga saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya nan abinda muka karanta daidai na har yanzu da sauran minti goma abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon su subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da fuska kuma na shi